da safiya kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari huɗu da arba'in da bakwai kuma yau goma sha tara ne ga watan biyu lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a unguwar Kofar Gabas cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da tarjama ma'anonin Alkur'ani. Yadda muke karatu cikin suratul Baqara a littafin Idahil Ma'ani ala Raddul Adhan ila Ma'anil Qur'an wanda Malam Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya wallafa shi Sheikh Aliyu Albami shi kuma yazo yayi ƙarin fashin baki a wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya haskaka kabarin malam ya nauye mizanin ayyukan sa gobe kiyama malamin da ya ƙarin fashin baki Allah ya haskaka rayuwarsa ya albarkaci rayuwarsa kuma ya haskaka kabarinsa ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi za mu tashi aya ta ɗari da talatin da biyar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ƙalu kunun hudan au nasara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين
نعم malam mai tafsiri ke cewa bayan kiraye-kiraye da Allah maɗaukakin sarki ya yi da tunatar da su bima takaddama da abin da ya gabata wa da'awatihim ila dinil hanif hanif yawa da kuma kiransu zuwa ga miƙaƙƙen addini, dini aba'ihim, addinin iyayensu, allazi huwa al-islam wanda shine musulunci. Lam takun ijabatuhum illa mayali, wato amsa wasu bata kasance ba face abin da ya biyo baya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Suka ce ku kasance Yahudawa ko kuma ku kasance Nasara. tahtadu aw dinnan litafsili ne saboda fayyacewa wal qa'ilul awwal al yahudul madina masu magana ta farko sune yahudawan madina wal qa'ilul thani nasaran najran masu magana ta biyu da suka ce kasance nasara sune nasaran najran wakilahuma min bani isra'ila dukkan su daga bani isra'ila ne duk wanda ya karkace daga addinin annabi Musa wattaura da kuma attaura yusamma yahudiyan ana ambatansa ba yahude wallazi harrafal injil wanda ya jirkita injila kuma wa ghalifi isa ya wuce gona da iri wajen annabi isa a sha'anin annabi isa yusamma nasraniyan ana ce da shi ba nasari kullahum Allah madaukin sarki yace ka ce da su bal nattabi'u millata ibrahima hanifa a'a mu za mu bi addinin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa dukkan addinai, eh, ai ma'ilan anil adiyani kulluha wanda ya karkace wa dukkan addinai gurɓatattu, ila dinil ƙayyim ya dawo addini tsayayye mai ƙyaƙƙe, kamar yadda Allah Madaukin Sarki ya ce, Ƙul inna ni hadani rabbi ila siratin mustaqim ka ce ni Ubangijina ya shiryar da ni hanya mai ƙyaƙƙiya. dinan wani addini ƙiyaman miƙaƙƙe millata Ibrahim hanifan addinin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa dukkan addinai gurɓatattu wa ma kana minal mushrikin shi annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba saboda mushrikai suna cewa nasu ne Yahudawa suna cewa nasu ne Nasara ma suna cewa nasu ne to sai Allah ya ce a ya barantar da shi daga dukkan su gaba daya wa qala ta'ala kuma yace Allah madaukin sarki yace kul sadaqallah kace Allah yayi gaskiya wattabi'u millata ibrahima hanifan ku bi tafarkin addinin annabi ibrahim wanda ya karkace wa dukkan addinai waɗanda suke gurbatattu wa ma kana minal mushrikin shi annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba wa qala ta'ala kuma do Allah madaukin sarki yace inna ibrahima kana ummatan lalle annabi ibrahim shi jagora ne qanitan lillah mai biyayya ne ga Allah hanifan wanda ya karkace wa dukkan gurbatattun addinai walam yakun minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba kun ga nan Allah madaukin sarki ya korewa annabi ibrahim shirka baya cikin mushrikai na'am shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa anan a wa fihi isharatun ila anna al-yahudiyya wan nasraniyya laysata dinan qayyima a cikin wannan ayar akwai nuni cewa addinin yahudanci wanda ya gurbacen nan da addinin nasarananci wanda suka wuce gona da iri cikin sha'anin annabi Isa ba su ne miƙaƙƙun addini ba ba su ne addini na gaskiya ba kamar yadda Allah madaukin sarki yake faɗa liƙauli ta'ala wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah kun ga yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara almasih ibn Allah nasara suka ce abin shafa da albarka annabi Isa dan Allah ne zalika qauluhum bi afwahim wannan kuma fadin su ne da bakunan su yudahiuna qaulal ladina kafaru suna maimaita fadin maganar waɗanda na kafirta min qabli tun kafin yanzu qatalahumullah Allah ya tsine musu ya kwashe musu albarka anna yufakun taya ake karkatar da ku daga kan addinin musulunci wa qala ta'ala kuma Allah madaukin sarki yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta trinity kenan wa ma min ilahin illallah babu wani abin bauta in ba Allah ba wahidun shi kadai yake wa illam yantahu amma yaquluna idan fa ba su hanu daga abin da suke faɗa ba su jingina wa Allah ɗa da mata suke jingina wa Allah na ƙasa ba mun gane ko la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim kafirai kafiransu wanda suka kafurta masu irin wannan kudirin duk wanda ya ce Allah uku ne ko ɗayan uku ne, to ya kafirta, to lalle azaba mai raɗaɗi za ta same su. Azaba mai raɗaɗi za ta same su. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana Ibrahimu aiban minal mushrikin. Shi annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba. Aidinahu wa millatahu tukhalifu millatal mushrikina. Addininsa da tafarkinsa ya saɓawa addinin mushrikai wa in kanu yad'una annahum ala dinihi wa millati ko da yake suna da cewa su suna kan addininsa da tafarkinsa thumma altafata siyaqu ila almuslimina sannan sai siyaqin ya koma ya waiwaya ya juya ya kalli musulmai wa ila qa'idihim kuma ya waiwaya zuwa ga jagoransu jagoran musulmai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa ƙala lahum Allah maɗaukin sarki ya ce da su.
Ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub. وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
nan faɗin Allah da ya ce fa'in amanu izhari ne ba a buƙatar a tsaya a gunna a ce fa'in a fa'in amanu kawai fa'in amanu a Allah maɗaukin sarki ya ce ƙulu ayyuhal mu'minuna ya ku mumune ku ce amanna billah mun ba da gaskiya ga Allah wa ma unzila ilaina min alquran da abin da aka saukar mana na alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar wa annabi ibrahim min suhufil ashar wato daga takaddun nan guda goma su ne aka saukarwa annabi Ibrahim wa Ismail da kuma abin da aka saukarwa annabi Ismail wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaquba da annabi Yaquba wal asbab da kuma jikaninsu ai auladahu ‘ya'yansa kenan damirun ilaiha qa'idun ilal Yaqub alaihi salam wannan damirin yana komawa ila aqrabul madhkur kamar yadda ka'idar take shine annabi yaquba ƴaƴansa dinnan guda goma sha biyu wama utiya musa min at-taurati da abinda aka baiwa annabi musa na at-taura wa isa min al-injil da kuma abinda aka baiwa annabi isa min al-injil yawa walam yaqul wama utiya isa ba a ce da abinda kuma aka baiwa annabi isa ba isharatan ila ittihadil munazzil alaihi wato nuni ne cewa abin da aka saukar ɗin nan ɓaya ɗaya ne, kawai an ɗan samu ɗagewa wa'yansu hukunce-hukunce ne a cikin wato injila wanda da wanda da tsanani ne a cikin attaura, saboda haka abu ɗaya ne kamar jaddada attaura ta zo ta yi injila ɗin, ta sake jaddadawa ne, e, ta jaddada attaura ne, ba ta saɓa karantarwa abin da ke cikin attaura ba. kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wal uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaykum nazo ne in halasta muku sashin abinda aka haramta muku a cikin at-taura wama utiyan nabiyuna min rabbihim da abinda aka baiwa annabawa wato daga ubangijinsu min al-kutubi na daga littattafa wal ayat da ayoyi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa ba ma rabewa tsakanin ɗaya daga cikinsu wani umina bi ba'abin wa nakfura bi ba'abin mai imani da sashi mu kafircewa sashi kamar yadda yahudawa suka yi imani da annabi wato Musa da sauran annabawansu amma suka kafircewa annabi Muhammad kamar yadda nasara suka yi imani da annabi Isa suka kafircewa annabi Muhammad kal yahudu wan nasara kamar yahudawa da nasara wa nahnu lahum muslimun mu wato mun kasance a gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun na masu ciruwa ne masu miƙa wuya ne mu masu sallamawa zuwa gare shi ne fa in amanu ai al yahudu wan nasara idan yahudawa da nasara suka yi imani bi mithli ma amantum bihi irin abin da kuka yi imani da shi ma din nan masdariya ce ai mithli imanikum in suka yi imani irin imaninku faqad ihtadaw to hakika sun shiryu ai ittabi'u tariqal huda sun bi tafarkin shiriya wa in tawallaw anil imani bihi amma in suka bijire suka juya baya suka ki imani da shi fa inna ma hum fi shiqaq ai khilaf to su fa ku sani suna cikin sabani ne da adawa da kuma bata fa sayakfikahumullah da sannu Allah zai isar maka sharrun su fa sayakfikallah ya muhammadu shaqaqahum wato sabawansu Allah zai isar maka wa huwa samiu li aqwalihim Allah mai jin maganganunsu ne da suke yi al'alimu bi ahwalihim kuma masani da halayensu eh wa karkafahu wa karkafahu iyahum bi qatl quraiza wa nafayin nabir wa darbul jizyati alaihim kuma Allah ya isar masa ta hanyar kashewa mutanen banu quraiza da kuma korewa banin nabir sannan kuma da ɗora musu jizya ɗora musu haraji sibgatalla masdarun muakkadun wato masdari ne mai ƙarfafawa sibgatalla airinin Allah ai addinin Allah kamar rini ne kamar yadda rini in an rina riga ko an rina wani abu yake bayyana to haka a jikin wani abin da aka rina haka addinin Allah yake bayyana a jikin duk wanda ya imani da shi za a ga alamun addinin a ganshi a fili ba a boye ba waman ahsanu minallahi sibga waye fa Allah iya rini wa nahnu lahu abidun ay dukkan mu wannan ma'tuf ne ala amanna mu masu bauta wa ubangiji ne eh mu masu biyayya ne ga Allah madaukin sarki wa fi ma ya'ati cikin abin da zai zo bayan nan ta'limul muslimin akwai karantar da musulmai koyar da musulmai ma yuriduna bihi aqwalul yahudu diddul islam abin da Yahudawa suke nufi wato na kishiyantar musulunci ko kuma kishiyantarsu na hau ƙaulihim na hannu a halil kitabul awwal kamar suka ce su ne aka ba su littafi na farko wa ƙiblatina a ƙadamu kuma alƙiblarmu ita ce ta daɗe ita ce farkon alƙibla lam takunil anbiya min al-arab babu annabawa daga cikin larabawa walau kana Muhammadun nabiyan lakana minna suka ce da annabi Muhammad annabi ne ai da ya kasance cikin Yahudawa haka suka ce wai da, da sai a yi shi a cikin Yahudawa saboda san zuciya to Allah madaukakin sarki kuma Allahu ya alamu haifu ya ji alu risalatahu Allah shi ne ya san yadda yake ijiyewa manzancinsa shi ne ya san yadda yake zaɓen wanda ya zaɓa ya ba shi annabta ko ba shi manzanta, to ba su ne suke zaɓa ba, sai Allah maɗaukin sarki ya ce
قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك
Allah madaukakin sarki yake cewa qul lahum kace da su atuhajjunana ay tukhasimunana fillah za ku ringa jayayya da mu ne ku ringa husuma da mu ne a cikin sha'anin Allah anistafa nabiyyan min al-arab cewa Allah ya zaɓi annabi daga cikin larabawa kun ga wannan hasada ce. In Allah ya wa mutum abu, to ka sallama ka miƙa wuya kawai, ba ruwanka da rigima, ko mulki ne, ko dukiya ne, karkace ai bai dace ba, ai kaza kaza kaza, a to Allah ne ya san ya dace shi yasa ya bashi. Duk wanda Allah ya ba wa ɗaukaka ko mulki, to ka sallama karka ja, in ka ja to ka ja da Allah ne, saboda Allah ne ya bashi. in dukiya ce Allah ne ya bashi ko ba haka bane in ilimi ne Allah ne ya bashi wani kuma ba dukiyar amma akwai jama'a to Allah ne ya bashi shi ma duka arziki ne saboda haka duk abin da Allah ya yi wa wani to karkai jayayya sai ka zanta irin yahudawa wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali Allah shine ubangijinmu kuma ubangijinku walahu an yastafa min ibadihi man yasha ya ina gare shi ya zaɓi daga cikin bayansa abin da ya so, duk wanda ya so, walana a amaluna, nujazi biha, mu muna da ayyukanmu, za a sakanya mana da ayyukan, walakum a amalukum, kuma kuna da ayyukanku, tujazauna biha za a sakanya muku da irin aikin da kuka yi, wala ya ba'uda, an ya kuna fi a amalina ma nasta bihi ikram. bai nisanta ba a ce daga cikin ayyukan mu cancanci girmamawa wa nahnu lahu mukhlisun kuma dukkan mu masu tsarkakewa addini ne da aiki dunakun koma bayanku wa nahnu aula bil istifa'i mu muka fi cancanta a zaba wannan wal hamzatu lil inkari ta inkari ne saboda haka sai Allah madaukin sarki yace am bal taquluna an karanta yaquluna inna Ibrahima a kuna cewa ko suna cewa annabi Ibrahim wa Ismaila da annabi Ismail ɗansa wa Ishaqa da annabi Yaqub Ishaqa wa Yaquba da annabi Yaquba wal asbaqa da ƴaƴayen annabi Yaquba kanu hudan aw nasara wai su sun kasance Yahudawa ne ko nasara ko nasara kullahum to kace da su a antum a'lamu a'lamu amillah ku ne wai kuka fi sani ko ku Allah, ku ne kuke da ilimi ko Allah, Allahu alam, Allah shi an mafi sani. Wa bari aminhuma Ibrahim bi ƙaulihi, to annabi Ibrahim du ya kubuta daga faɗinsu duk su biyun. Sai Allah ya ce, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan, tsaya ku ji, annabi Ibrahim fa ba ba Yahude ba ne, wala Nasaraniyan kuma ba ba Nasare ba ne. wama yawa sai Allah madaukin sarki yace waman aila ahadun azlamu mimman katama ay akhfa anin anin nasi shahadatan indahu babu wani wanda yafi zalunci fiye da wanda ya boye shaida daga barin mutane ya san gaskiya aka tambaye shi aka ce tsakani da Allah kana nan akai wanan nan haka ya faɗa ko kaga idansa karka karka sanja ka faɗi gaskiyarka kawai ka ce ga abin da ya ce ko za a yi kulikulin kubura da kai ka faɗa ba shi kenan ba kai dai ka tsira ka faɗi gaskiya karka ga idansa ka sanja ka ce ai ai ai a ka tsaya ka faɗi gaskiya ka bayyana gaskiya ka bayyana shaida ta gaskiya in aka kira ka shaida kuma kana nan aka tambaye ka to karkai kwana ka faɗi gaskiyarka kawai in kai kwana kwato ka shiga cikin Yahudawa za a tayar da kai cikinsu, to babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya ɓoye wato shaida, e, ya ɓoye shaida ga gaskiya nan ya ƙi bayyana ta, wa huwa ya arifuha alhali ya santa, na hannun musulmuna, au antum ahalul kitab, mu ne musulmai ko kuma ku ahalul kitab. fitaura a cikin attaura awul injil ko injila saboda aka su sun karanta a cikin littattafansu sun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya sun tabbatar da annabi Ibrahim din nan baba yahude bane baba nasare bane musulmi ne Allah ya ce wa mallahu bigafilin amma ta'malun Allah fa bai rafkana ba daga abin da kuke aikatawa wannan jan kunne ne da tsoratarwa sai Allah madaukin sarki ya ce tilka ummatu
tilka ummatun qad kalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun
Allah madaukakin sarki ya ce tilka ummatun qad khalat ai Ibrahim wa man zakaru ma'ahu annabi Ibrahim badadin Allah da wanda aka ambata tare da shi ƴaƴayensa da jikaninsa wata al'umma ce qad khalat ta riga ta zo ta rayuwa ta wuce lahama kasabat abinda ta tsawarwurta ta aikata nata ne da shi za a mata hukunci walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata yanzu da shi za a muku hukunci wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba akan abinda suka aikata duk abinda suka aikata ba za a tambaye ku akan sa ba wa karrara an maimaita ne ta akidan saboda karfafawa wa zajaran da kuma tsawatarwa amma hum alaihi minal iftikhar bil aba akan abin da suke kansa na alfahari da iyaye ka ringa alfahari da iyaye to akan wannan abin da suke alfahari da iyaye shine aka tsoratar da su aka ƙarfafa musu cewa su dogara da ayyukansu idan iyayenka suka zama na ƙwarai kai kuma baka koyi halin ɓaran ba to za ku yi baran-baran da su gobe kiyama ba ka ba su in iyayenka suka zama na ƙwarai to kai ma ka zama na ƙwarai masu gaskiya masu adalci masu kaza masu kaza masu zumunci masu to kai ma ka bi sawunsu sai a tayar da ku inuwa ɗaya summa ba da fi sha'ani tahwilil qibla sannan kuma daga baya sai aka yi bayanin yadda alƙibla ta sanja juyawar alƙibla wanda Allah maɗaukakin sarki ko da yake kafin nan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a wani waje kamar yadda ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi ku yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari ta hanyar addinin Allah iya matuƙar ƙoƙarinku huwa jitabakum Allah shine ya zaɓe ku wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini ba shi yasa azumin nan aka fitar da hukunce-hukunce matafiyi in zai sha wahala ya ajiye azumin mai juna biyu in za ta sha wahala ko ɗan cikinta zai sha wahala ta ajiye bayan sallah lokacin da ta samu dama ta rama mai shayarwa shi ma ya ajiye don ya samu dama wato ya rama abinan ɗinsa ya rama a lokacin da yake da dama wanda yake da jinya matsananciya shi ma ba zai iya azumin ba shari'a ta ce ya ajiye azumin lokacin da ya samu sauki ya rama sai dai in an tabbatar da cewa wannan jinyar ba mai warkewa ba ne haka ake tafiya da ita har cikin barzako to wannan kanto sai ya shayar da sauran hukunce-hukunce tsofo da tsofuwa wanda ba za su iya azumi ba shari'a sai ta ce su ajiye su sha farau-farau ɗinsu su ci ɗumamansu ko ba haka ba ne su ci goronsu a ciyar musu shari'a haka ta ce to amma saboda rashin adalci sai aka ce akwai azumin tsofi wasu ake ta rigima da su akan wannan kuma ba addini ba ne an gaya wa mutane sai su ce ‘ya'yan izala ne to gaskiya ai ɗaya ce ko daga bakin kowa ya ta fito to ka karɓa kai aiki da ita ka tsira in ka ki aiki da ita kuma domin manzan Allah ya karɓi gaskiya ma daga bakin shaidan. Ya gaya wa Abu Huraira ya ce, Sadaka wa huwa kadobin, abin da ya faɗa gaskiya ne amma fa makaryaci ne ka yi hattara da shi, saboda aka a yi hattara, abi gaskiya in ta fito daga bakin kowaye, karka damu da waye ya faɗa, me ya faɗa? Mama ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah bai sanya muku kunci a cikin addinin ku ba, millata abikum Ibrahim wannan shine addinin babanku Annabi Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu shi ya ambace ku musulmai tun da can a wani waje Allah ya ce wa man ahsanu dinan wa yafi kyautata addini mimman aslama fiye da wanda ya mika wuyansa ya musulunta ya mika wuyansa wajahu lillahi zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana kyautatawa yana yin abu dan Allah wattaba millata ibrahima hanifan ya bi tafarkin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa dukkan addinai batattu wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ubangiji ta'ala ya zabi ya riki annabi Ibrahim badadi a wani waje Allah ya ce thumma auhayna ilayka sannan muka maka wahayi anittabi millata Ibrahim hanifan ka bi tafarkin annabi Ibrahim wama kana minal mushrikin shi bai kasance cikin mushrikai ba wani waje Allah ya ce wa man yargabu an millati Ibrahim ba wanda zai bar ya kyamaci addinin Annabi Ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya wautar da kansa duk wanda kaga yana kin karantarwar Qur'ani da hadisi to ya wautar da kansa ne walaqad istafainahu fid dunya Allah ya ce mun zaba Annabi Ibrahim a duniya wa innahu fil akhirati laminas salihin a lahira kuma yana cikin mutanen kware saboda haka da'awa cewa suwaye suka fi cancanta da annabi Ibrahim sai Allah ya ba da amsa ya ce inna aulan nasi lalle mutanen da suka fi cancanta bi Ibrahim lalladhina tabauhu wanda suka bi shi a zamaninsa wa hadha annabi da wannan annabi mai daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu da waɗanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minin Allah shine wato majibintan masu imani Allah shine majibantan masu imani a ƙarshe kuma sai Allah madaukakin sarki yake faɗa eh dangane da faɗin ƙaulu nabiyullah Yusuf faɗin annabin Allah annabi Yusuf wattaba'tu millata aba'i Ibrahim na ba addinin babana annabi Ibrahim wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaquba da annabi Yaquba wa ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace ba mu hada Allah da wani abu min shirka da Allah zalika min fadlillahi alaina wannan falalar Allah ne a gare mu wa alan nasi da kuma mutane walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai mutane ba sa gode wa Allah to anan muka zo karshen karatun mu na yau sai in Allah ya kai mu gobe kuma sai mu dora a sabuwar gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum